أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء وأولي أيدي يقولون مع الصوارم وطلع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لهم إذا انقلبتم إليكم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم إذا رضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراض أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يلتمس ما ينذر مطرا ويترقب بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويلتمس ما ينفق قربات عند الله وصلاة الرسول ألا إن أقوى قوة لهم سيؤتيهم الله رحمته إن الله غفور رحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح القاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A ci gaba da darasin da muke gabatarwa na tafsirin Alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratul Tauba. Idan ba a manta ba a darasinmu na jiya, mun tattauna akan ayoyin da suka yi magana akan mutanen da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna neman ya ba su abin da za su hau a wajen tafiya yakin tabuka to amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba shi da abin da zai ba su to saboda gudun wannan abun wannan a su ga cewa manzon Allah ya fita ba a yi yaƙi tare da su ba su fita ba ga su suna da lafiyar su tunda a cikin abubuwan da aka faɗa na banda su a wajen babu laifi a wajensu babu waɗannan mutanen a ciki Allah subhanahu wataala yayi magana akan laisa ala du'afai wala ala marza wato kenan babu laifi laisa ala du'afai wala ala marza wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun babu laifi ala ala du'afai a bisa masu rauni wala ala marza babu laifi a wajen marasa lafiya sannan kuma babu laifi a wajen waɗanda ba su da abin da za su yi guziri da shi su fita wajen yaƙi shi ne wala alal lazina ala yajiduna ma yunfiquna harajun saboda haka ba su babu laifi akan waɗannan to yanzu waɗansu ne su kuma kaso na hudu ga masu rauni ga marasa lafiya ga waɗanda ba su da guziri to sai waɗannan kaso na hudu din su kuma suna da lafiya kuma ba masu rauni ba ne kuma watakila suna da guzurin amma ba su da abun hawa shi ne su kuma suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda jiya mun yi magana akan ko suwaye akwai waɗanda suka ce irbadu bin sariya ne akwai waɗanda suka ce aiz bin amr ne akwai waɗanda suka ce su abdullahi bin mughaffal ne au abdullahi bin maghfal a kansa ne ta sauka akwai wanda suka ce a'a waɗansu jama'a ne su bakwai amma daga kabilu daban-daban wane daga kabila kaza wane daga kabila kaza wane daga kabila kaza wanda na gaya mana malaman sira da malaman tafsirin da suka kawo sunayen waɗannan mutanen to dukkanin su su haɗu ba akan sunayen su baki da zaka ga wannan ya ce a nan wannan ya ce kaza wannan ya ce a'a an ce kaza dai wannan ya ce an ce kaza amma kamar yadda na gaya mana ra'ayin da shi al-Qurtubi ya tafi a kansa sai ya ce su ne mutum bakwai din nan ƴaƴan muqarrin banu muqarrin ko abna'u muqarrin su ne guda bakwai din nan wanda aka ce dukkaninsu sun musulunta sun yi hijira suna daga cikin waɗanda suka suka halarci yakin khandak to su ne suka zo wanda muke faɗa akan cewa an haɗa sunayen su bakwai dukkanin su ƴaƴan mukarrin din ne shine daga cikin su akwai an-nu'man sannan akwai ma'aqal ko ma'aqil akwai aqil akwai suwaid akwai sinan to sai kuma abdullahi da Abdulrahman waɗannan guda bakwai ɗin dukkanin su ƴaƴan mutum ɗaya ne wa da ƙani wa da ƙani wa da ƙani ne kuma dukkanin su sahabbai ne wanda aka ce ba a taɓa samun wanda suka samu wannan abun ba mutum bakwai ɗan gida ɗaya dukkanin su sahabbai to sai su kaɗai to aka ce a kansu ne wannan shi ma malaman tafsir sun tafi da yawa akai kamar yadda na gaya mana ra'ayin da shi kuma al-Qurtubi ya tafi akan sa kenan yayin da akwai wata riwaya wacce muslim ya ruwaice ta daga abu musa al-ashari radiyallahu anhu bukhari ma ya ruwaice ta na cewa ni ne na zo ni da mutanen mu sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ce masa ya rasulullah ga mu mun yi shirin yaki amma ba mu da abun hawa ba mu da taguwa ba mu da abun hawa wanda za mu bi ka ta buka saboda haka ka ba mu abun da za mu hau manzo Allah ya ce ba ni da abun da zan ba ku suka dan tsaya jim kaɗan suka sake dawowa wajen manzon Allah suka sake cewa ya rasulullah mun zo ka samu abin da zaka bamu wanda zamu hau mu tafi wajen yaki manzon Allah ya ce wallahi bani da abin da zan baku ku hau to bayan sun tafi kuma sai Allah ya kawo wani abin da za a bayan din sai ya ware raƙuma guda biyar sai ya kira Abu Musa Nakari sai ya ba shi ya ce to ku tafi to har bayan sun tafi sai abu musa al'ashari ya tafi yana fatan saboda bayan wannan da aka zo suka zo zuwa na farko aka ce babu aka zo na biyu manzan Allah ya rantsuwa to da suka tafi suka bar wajen manzan Allah sai suka kama kuka ga yaki za a fita ga shi suna da lafiya ga manzan Allah zai fita suna so su kasance tare da shi ga imani cike da zuciyarsu ga shi sun fito da niyyar za su fita amma babu abun hawa don haka dole aka ce su koma to sai suka kama kuka shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa tawallau wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun saboda haka suna matukar bakin ciki saboda ba su samu abin da za su yi infaki ma kansu ba bare su ce za su iya daukan nauyin tafiyar su sai suka koma suna kuka to bayan sun tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka samu wannan damar sai aka samu guda biyar aka ware sai aka kira su aka ba su amma abu musa al'ashari radiyallahu anhu bayan ya koma sai yake cewa kai amma fa ni ina ga mun yi kuskure aka ce me kuskuren da kuka yi in saboda ina ganin cewa kar fa ya zamanto ko mun takura manzon Allah gashi mu ya mun sa shi yayi rantsuwa mun tabbata masa da tambaya har sai da yayi mana rantsuwa kuma yanzu gashi ya ba mu wani abu bayan yayi rantsuwa din kar fa a zo fa mun shiga cikin fushin Allah akan anya wannan abun zai mana albarka kuwa aka ce to yanzu aka ga ya kamata a idama shine shugaban su yace mu koma wajen manzon Allah aka koma wajen manzon Allah ya ce ya rasulullah mu ba mun samu matsala me ya matsalar ku kaji kaji kaji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne sai ce to ai ba ni na dora ko akai ba Allah ne ya dora ku akan wannan taguwar da ya baku Allah ne ya bada abun aka baku ni kan abun da ke a gare ni kenan lokacin da na muku rantsuwa suka ce to ai ya rasulullah mun ji har kai rantsuwa ne sai ce eh ai dama ni idan na yi rantsuwa sai kuma na ga wani abu wanda shi ya fi wannan rantsuwar tawa zama alkhairi to sai in je in aikata wannan abun kuma sai in yi kafara daga rantsuwa ta kaga wannan abu yace shi a ruwayan hadisi Abu Musa al-Ashari akwai wani ruwayan na hadisin Aisha akwai wani na Abu Huraira na wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya rantsuwa da Allah sai kuma ya ga wani abun da zai aikata akasin wannan shine yafi alkhairi to ya je ya aikata abun da yafi alkhairi din sai ya kafara rantsuwarsa to kaga nan ma sai aka samu wannan ilimin akan haka shine sai Allah Ubangiji a nan ya gaya mana ya ce babu laifi a wajen masu rauni da marasa lafiya da waɗanda ba su da guziri hakanan babu laifi a bisa waɗannan mutanen da suka zo wajen ka suna neman ka ba su abun hawa ka ce masu baka da shi suka juya baya idanuwansu suna zubar da hawaye saboda bakin cikin ba su da abun da za su yi guziri na tafiya yaƙi tare da kai to wannan duk babu laifi akan su don musu bi ka ba shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinina min sabil babu wani tafarki na kamu ko tafarki na yin azaba ko tafarki na yin ukuba alal muhsinina a bisa waɗanda suka kyautata domin waɗannan wanda aka ce babu laifi a gare su din su ma an ce izana sahu lillahi wa rasulihi in sun yi nasiha ga Allah da manzon Allah ne amma in sun zauna a gida suka zama suna haddasa fitina ko suna haddasa matsala ko suna faɗar maganganu na, na, na banza a tsakanin al'umma to ba su zama sun yi nasiha ga Allah da manzon Allah ba dan haka ba su zamanto masu ihsani ba ba sa cikin almuhsini na din dan haka babu laifi ga waɗannan mutane da aka lissafa Allah ya ce ma alal muhsin min sabil wallahu ghafurur rahim wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun waɗannan duk babu laifi a gare su kuma babu tafarki na kama su a da wannan laifin na zama da suka yi a gida ba su fita ba amma wannan tafarki na kamu din to gashi nan Allah ubangiji ya gaya mana wanda idan su ne suka zauna a gida ba su je ko ina ba to shine za a yi musu kamu inda Allah subhanahu wataala yake cewa inna masabilu
inna sabilu alladhina yastabiluna wa hum aghniya wa hum yaqulun ma'arif wa Allahu ala qulubihim wa hum la ya'lamun إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون إنما السبيل shi tafarkin kama mutum da laifi to yana taƙaicewa ne kawai a bisa waɗannan mutanen da suke neman izininka inna masabilu shi sai kawo inna ba saboda adatul hasbi ce ya taƙaitu ne kaɗai a kansu allazi ne naka mutanen da suke neman izininka wahum agniya'u amma su mawadata ne su waɗannan su kawai su mawadata ne suna da kaga waɗancan ai la yajiduna ma yunfiquna waɗannan wala allazi ne zama tauka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiquna kaga duk waɗannan talakawa ne kenan ba su da hali da za su yi to dan haka babu laifi amma waɗanda za a kama da laifi su ne allazi ne naka mutanen da suke neman izininka na su zauna a gida wahum agniya'u kuma su mawadata ne radu bi an yakunu ma alkhawari sun yadda sun ji sun hakura zuciyarsu ta gamsu na su kasance ma alkhawari tare da mata masu zama a gida to Allah subhanahu wataala ce to wannan su ne za a kama da laifi su ne tafarki yake kansu amma al-muslimina din nan kan su kan ma alal muslimina min sabil innamas sabilu ala alladhina yastazinunaka wa hum aghniya'u radu bi an yakunu ma al-khawalif sun yadda akan suna so su zama kawai cikin al-khawalif tare da waɗanda za a bari a gida wa taba Allahu ala qulubihim Allah ya yi rufi a zuciyarsu a bisa zukatansu fahum la ya'lamuna ba sa gane gaskiya bare su bita Allah subhanahu wataala ya gaya mana a can baya ya ce wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma rasulihi ista'zanaka ulul qawli minhum ulul qawli inna sunna agniya'u inna وقالوا ذرنا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون sun yadda akan su kasance tare da alkhawali alkhawali din nan na gaya mana da ya zamanto su mawadata ne kuma suka kasance babu wani uzuri wanda za a karba a hannunsu wanda yake an- a karɓaɓɓe a shari'a kawai su suka tsara maganganun suka zo suka faɗa kuma kowa ya san mawadata ne su to sai Allah ya mayar musu abun a wajen ma maganar khawarif maimakon a can a can ya ce khalifin waɗanda za a bari a gida to nan anan sai ce al khawalif dan ya nuna cewa kamar yadda muka faɗa khawalif jam'i ne na khalifatu khalifatu wacce aka bari a gida ta mace saboda haka al khawalif jami'i ne na mata waɗanda aka bari a gida kamar yadda na gaya mana duk da waɗansu malaman luga suka ce ana iya yin ana iya yin sa khawalid din ya zama jami'i ne na khalid amma sai suka ce a'a babu inda jami'in fa'ilu yake zama fawa'il sai a harafi guda biyu kadai shine faris a ce fawaris ko a ce halik a ce hawalik in banda ba su ba babu inda jami'in fa'il yake zama fawa'il sai dai in a cikin waka ne amma in dai a zube ne ba za a faɗa ba saboda haka to zancen Allah madaukin sarki kuwa shine yafi kowa fasaha shine ahsanul hadith mafi kyakkyawan zance baki ɗaya mafi kyan zance saboda haka duk wata balaga ta ƙare a alkur'ani duk wata hikimar iya magana ta ƙare a alkur'ani duk wani salo na yadda za a yi magana da wani ijazi to ya ƙare a alkur'ani saboda haka idan alkur'ani ya faɗa ya ce wai abin da ya sa aka faɗi haka tunda suna da hankalinsu da tunaninsu da wadatarsu da ƙarfinsu da lafiyarsu abin da kawai ba su da shi wanda kuma shine komai din shine imani imani suka rasa domin tsaba Allahu ala qulubihim fa hum la ya'lamun to wannan imanin da suka rasa shi shikenan radu bi an yakunu ma al-khawalif sai suka ji suna so su zauna tare da mata a gida wa taba Allahu ala qulubihim Allah ya yi rufi a bisa zukatansu fa hum la ya'lamuna ba sa ganewa ba sa sanin gaskiya bare su bita kamar wancan da yace fa hum la yafqahuna ba sa fahimtar gaskiya bare su bita ba su santa ba bare su bita ba su fahimce ta ba bare su bita saboda me an yi rufi a zuciyarsu ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim wa sami'u wa saru ulaika humul ghafiluna wadanda suka zama rafkanannu to wanda Allah ya yi rufi akan zuciyarsu kenan kamar kataba Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa to Allah ya kiyaye mu daga waɗannan dan haka waɗannan su ma suna daga cikin waɗancan mutanen kamar su ne aka ƙara maimaitawa su ne waɗannan mutanen duk lokacin da sura ta sauka wacce take magana akan ai imani da Allah ai imani da manzon Allah ai imani da a fita yaki sai a samu ulul qawli minhum mutane waɗanda suke da wadata a cikin su sai su zo su nemi izinin ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kan muna so mu zauna mana amma a suratul suratul tauba ta bi su ta fallasa hadda waɗanda suka kawo uzurin ƙarya sai da ta faɗa ta faɗa wajen al-mu'azziruna min al-arabi li yuzana lahum masu kawowa hanzari ga waɗanda suka ce mu'azziruna din masu kawowa hanzarin ƙarya wanda ba ainihin hanzarin bane inda na gaya mana ibnu abbas ya ya fasara ya karanta ta da waja al-mu'ziruna so su ma sai da Allah subhanahu wataala ya fallasa to don haka waɗannan wanda suna da lafiya suna da wadata duk dalilan da ke sa a zauna a gida sun kau daga wajensu amma dalilin da ya hana su fita shi ne kawai rashin imani to waɗannan su ne tafarki ke kansu na'am wa taba Allahu ala qulubihim fa hum la ya'lamun Allah yayi rufi akan zukatansu dan haka ba su kasance suna sanin abinda ake nema da su sani din ba na'am
يعتذرون إليهم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون na'am ya'taziruna ilaykum idza raja'tum ilayhim قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله مدوكين سركي يفدا عليه يتي يعتذرون إليكم سنا كاو هنزلي غريكو إذا رجعتم إليهم إن كوكا داو زوا غريسو تو wannan abinda suke kawo hanzari wai sai ta faɗa wallahi kan da buku gan mu ba ko ai wallahi matsala ce aka samu a waje kaza a dama Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ya gaya mana kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la yatuna al-ba'sa illa qalila ashhatan alaykum fa idza jaa al-khawf ra'aytum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al-maut fa idza dhahaba al-khawf salaqukum bi alsinatin hidadin ashhatan ala al-khair ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa kana dhalika ala Allah yasira waɗannan mutanen dama haka suke idan zahaba al-khawf da zaran tsoro ya kau sanakukun bi alsinatin hijadin su ne masu kaifin harshe masu zakewa wajen magana ashihatan alkhair masu tsabar kwaɗayin a samu alkhairi a samu abun duniya ula'ika waɗannan mutanen lam yu'minu bi imani ba fa ahbata Allahu a'malahum shi Allah ya ɓata aikin su wa kana zalika ala Allah yasira in dai busu imani ba dan bata aikin su kan ai abu mai sauki ne a wajen Allah ko tun dai busu imani ba to a bata aikin su ko abu ne mai sauki a wajen Allah saboda haka waɗannan su ne masu kaifin harshe ɗin nan saboda in za a saurare su kuma dama Allah subhanahu wa ya gaya mana ya gaya mana sifofinsu ya ce wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'u li qawlihim idan da zaka gansu jikinsu zai burge ka zaka gansu kwas kwas sun yi kyau sun yi wannan abu sun gyaggyara jikinsu wa in yaqulu inda za su bude baki su magana kuma tasma'a li qawlihim za ka iya sauraron zancensu kaga nan ma Allah ya gaya mana ana jin zancensu ana bin ta tasu kamar inda Allah ubangiji ya faɗa a can yake cewa law kharaju fikum ma zadukum illa qabalan wa la awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum sama'una lahum da sun fita tare da ku ba abinda za su ƙara muku sai matsala kuma za su kukkutsa cikin ku suna haddasa muku fitina suna neman fitina a gare ku suna annamimanci kuma cikin ku akwai waɗanda suke jin maganar su saboda haka wannan jin maganar duk daɗin zance ne shi sa Allah madaukin sarki ya gaya mana suratul kitab ko suratul suratul muhammad yake cewa da mun so walau na sha'u la'arainakahum fala araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qawl da mun so za mu bayyana maka su fala araftahum bisimahum za ka gan su ɓaro-ɓaro da sunayensu a kai akwai ruwan da ibn jarir da ibn munzir suka yi na cewa wata rana maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana hurba ya rinka fadan sunayensu sai ce wane dan wane fita daga masallacin nan munafiki ne kai wane dan wane fita daga masallacin nan kai munafiki ne wa rannan kuma ta kai ta kawo kenan sayyidina umar radiyallahu anhu baya nan a lokacin da abin ya faru sai gansu sun fito daga masallaci ba a tashi daga masallaci ba shi kuma ya makara bai zo masallaci a wannan lokacin ba wajen wata bukata yana ganin su sai ya buya wai dan kar su ganshi su marjajen bai samu sallar juma'a ba su kuma suna ganowa Umar sai suka buya zaton su Umar ya samu labarin an fito da su daga masallaci saboda haka suka iso masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aya manzo sayyidina Umar ya shigo sai ake gaya masa aka ce Umar wani mutum ya hada da shi ce ka san abin da ya faru kuwa sai ya ce ayyau manzo Allah ka ji inda yake sai a ce wane ina wane dan wane in ma da mai wani suna irin wannan ya nuna shi da ce fita da inda Allah ya ga dama da haka zai matsa kamar yadda aka yi musu wannan abu amma ya gaya ma waɗansu daga cikin sahabbansa kamar su zai fito bin liman kamar da muke magana wanda yake gaya mana jiya sai na Umar idan zai yi sallah sai ya ce sai ya dan yi jinkiri ya fita ya ce ya ku duba ku ga cikin jama'a da suka taru Abu Zai fito bin liman ya zo Huzaifat ibn al-Yaman ya zo shi ma Huzaifat ibn al-Yaman sahibu sirrin Rasulullah radiyallahu anhu baban sa al-Yaman shi ma yana daga cikin shuhada Uhud yace ah ai lalle ba mu ganshi ba to a bincika aji baya gari ne yayi tafiya ne aka ce a bai tafiya ba to lafiyar sa kalau ai lalle kan lafiya kalau dan kodan zama akwai wanda ya ganshi da to ku je ku yi mutumin ku sallah eh wannan akwai abin da ke akwai tunda ko Huzaifa bai zo ba amma ya ce an ga Huzaifa ya zo yana nan ma cikin mutanen da suke jiran sallah zai fito wani ya fito ya san ba munafiki bane wannan ana magana akwai sanda ma sayyidina Umar zai yi muna zai yi sallar ma sai shi sayyidina Huzaifa ya rika yi masa ishari akan cewa mutumin ne fa shi ma yana cikin mutanen ba yace ya fasa ba zai yi sallar ba so duk waɗannan abubuwan Allah subhanahu wataala yana amma Allah yana kwatanta munafukai da zaƙin harshe da maganganu masu daɗi da zayyana magana a yi ƙoƙari a yi wa ƙarya kuskure ba a lullube ta da fatar akuya ashe kura ce aha a shigo da ita cikin jama'a a yi mata kwaskwari ma a gyara ta dan ta zo a yi wannan ɗinta akai to shi ne sai ce ya ta ziruna ilaikum idza rajatum ilaihim kuya za su na kawo muku hanzari ai abin da ya samu muke ba saboda abu kaza ne wallahi kuwa kaza kulla ta ta ziru ce kai kar ku ba mu hanzari lan nu'mina lakum ba za mu gasgata ku ba domin yana kima dina a tasdiq ne shi yasa can baya Allah ubangiji yake gaya mana wa minhum alladhina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun sai ce qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi amma sai ce wa yu'minu lil mu'minina yu'minu billahi yayi imani da Allah wa yu'minu lil mu'minina yana gaskatawa ga mu'mini saboda aslul imani a tasdiq duk da dai a cikin ma'anar imani din akwai taslim ba da tasdiq din arrida tana ciki at-taslim tana ciki ai imani a gaskata a yarda a sallama to saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya ce to ka gaya musu ka ce la ta taziru kada ku kawo mana hanzari na cewa ga dalilin da yasa ba ku fita ba lan nu'mina lakum ba za mu yi imani da ku ba ko kun kawo domin mun san maganar ƙarya ce kad nabba'ana Allahu min akhbarikum Allah ya riga ya bamu labarin ku to saboda wanda yace wa minhum man yaqulu zalli wa la taftinni Allah ya fallasa ce ala fil fitnati taqatu wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin idan Allah subhanahu wataala yayi magana akai yace afallahu anka Allah ya maka rangwame lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al kadhibina me yasa ka musu izini ka bari mana har masu gaskiya su bayyana da masu ƙarya su bayyana ashe kaga akwai masu ƙarya kenan akwai masu zuwa su ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidansu sun bashi a bude inda Allah yake gaya mana wa yastazinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awratun wa ma hiya bi'awra in yuriduna illa firara Allah ya fallasa wannan ma sai sai ai gidanmu muka bari a bude shine muke so da zaka ba mu dama da mun koma mun je mun kulle gidan namu Allah ya ce a'a ba a bude take ba a rufe take kawai suna so su tsere ne in yuriduna illa firara so wannan idan yana daga cikin abu to kaga Allah ya ba mu labarin su sannan kuma Allah ya ba mu labarin su da yake kad nabba Allahu min akhbarikum na cewa ko za su fita din in sun fita wannan abun matsala zai haddasa a gare ku na farko ba sa nufin fita dan haka ko da sun ba ku wani hanzari ƙarya ne Allah ya ba mu labari ya ce walau aradul khuruja la addu lahu udda da suna nufin fita da sun tanadi shirin fitar da sun tanadi kayan tafiya wanda ake so a ga ya tafi yaƙi za a gansu yana gyaran kayan yaƙi su sulkensa ne wace garkuwa ne wace takobi ne wace mashi ne wace kibiya ce ya yi ƙoƙarin gyara abun hawansa ya shirya wa iyalin sai bar musu abin da zai bari a gida da abin da zai ɗiba ya guzuri wannan yana shirin fita kenan amma wanda aka ga baya yin wannan abun ai kaga bai shirin fita ba to Allah ya ce da suna shirin fita din da sun yi nufin fita la a'addu lahu udda walakin kariha Allahu bi'asahum Allah ne ya ji baya son fitarsu fa sabbatahum shine sai ya sa su suka yi jinkiri wa qila qulu ma alqa'idin yace kuma in sun fita din ma law kharaju bikum ma zadukum illa qabalan wa la awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum sama'una lahum saboda haka ashe kaga Allah ya riga ya bamu labarin su kadda ba'ala Allah min akhbarikum wadannan ayoyin da suka gabata ai duk sun bada labarin dalilin cikin fitar su ko to dan me yasa za su zo su ba ku hanzari ku yadda bayan Allah ya riga ya fallasa muku cewa ƙarya suke yi wannan Allah ubangiji ya gaya mana dan haka sai ya ce to la ta ta ziru karku ba da hanzari dan nu'mina lakum ba za mu yi imani da ku ba wato ba za mu gaskata ku ba kad nabba'ana Allah min akhbarikum Allah ya ba mu labarin ku wa sayara Allah amalakum wa rasuluhu sannan kuma Allah da manzansa dukkanin su kowa daga cikin su ya ga aikin ku zai ga aikin ku zai bayyanar da aikin ku wato Allah zai bayyanar da aikin ku ga manzan Allah manzan Allah ya gani ya nuna wa mu'minai kowa ya gane ga aikin ku ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده sannan Allah din nan shine masanin boye kuma za a maido ku zuwa gare shi masanin boye da abin da yake bayyane shi kuma fa yunabbiukum ya ba ku labari bima kuntum ta'malun da abin da kuka kasance kuna aikatawa dan haka da ku rantsuwa da kar ku rantsuwa da ku ki gaya mana hanzarinku da ku ki gaya mana hanzarinku to ba za mu yi imani ba ba za mu gaskata ba domin Allah ubangiji ya fallasa ya nuna ƙarya kuke yi kuma ayoyi sun gabata akan haka duk wannan dai Allah ubangiji yana ta ƙara fallasa su ne na'am سيقربون لله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون سيحلفون والله da sannu za su rika rantsuwa billahi lakum suna rantsuwa da Allah lakum a gare ku idan qalabtum ilaihim idan kuka ko zuwa gare su litu'ridu anhum dan ku kauda kai daga barin su wai abinda ake nufi za su yi ta muku rantsuwa don ku kau da kai ku nuna ba ruwanku da su ku nuna a'a ai shikenan ku ku daina zargin su fa'aridu anhum Allah madaukin sarki ce to ku kau da kai daga barin su ku kyale su innahum rijis dama ai su dauda ne wa ma'awahum jahannamu kuma makomar su wutar jahannama ce jaza'an bima kanu yaktibun shine sakamakon abinda suka kasance suna tsurwurta suna aikatawa kuma jahannaman nan Allah Ubangiji ya gaya mana ita a can baya da yace wa mawahum jahannam sai yace wa bi'sal masir cir da makoma idan ya zama jahannama ce mun yi magana akan maganar jahannaman nan da irin tsarinta a hadisin da Bukhari yake riwaya da isnadin sa zuwa ga Maliku zuwa ga Abu Zinad zuwa ga Al-A'raj zuwa ga Abu Huraira radiyallahu anhu inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan wutar taku ta dan adam wannan wuta ta dan adam da kaje naru bani adama juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannama wato wutan nan ta dan adam juz'i ɗaya ne daga kaso 70 na wutar jahannama kaso 70 fa na wutar jahannama kuma na gaya mana wani ruwayan na Abu Huraira din har wa yau wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa auqada Allahu nara alf sanatin hatta marrat ثم أوقدها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقدها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مسلمة كالليل المسلم yanzu tana nan a bakan ne Allah ya sa an hura wuta shekara dubu sai da ta yi ja sannan ya sa aka ƙara hura ta shekara dubu sai da ta yi faritar sannan aka ƙara hura ta shekara dubu sai da ta koma baka to yanzu baka ce a haka za a je a sassu to saboda haka ma'awayahum jahannam to kaga innahum rijis dauda ne su rijisu din nan ana ce masa dauda ana ce masa kazanta ana ce masa najasa ana ce masa abubuwan da suka zamanto na halaka saboda rijis ma halaka ce to duk kowane aka tafi zaka ji babu inda ya kamata a masa masauki sai jahannama din nan idan an ce rijis su kazanta ne wa ma wahum jahannama ina ne inda za a tattara karar kazanta jahannama a su dauda ne ina za a kai dauda da datti jahannama su a halaka ne ina za a kai halaka jahannama saboda haka jaza'an bima kanu yaksubun wannan shine sakamako na abinda suka kasance suna aikatawa Allah ya kiyaye mu na يحلفون لهم إذا رضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ibnu abbas radiyallahu anhuma a riwayan da ibnu jarir yayi daga wajensa a fasarar waccan aya wacce muka gabata wanda yake cewa lituridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs yace da aka dawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da aka dawo daga tabuka sai manzo Allah yace waɗannan mutanen masu kawowa hanzari din na ƙaryan nan wanda na gaya muku ka san masu ba na gaya mana banu gifar sun zo wajensa sun ce masa ai kamar da izini ba za mu zauna juhaina sun zo su ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda da aka zo da aka zo akwai mutanen Amir bin Tufail da suka zo suka ce ai ga abin da muke so saboda idan muka tafi tsayi za su zo su kawo mana farmaki su ci mu da yaki manzo Allah ya ce a'a ba za ku zauna a gida ba sai kun sai kun tafi duk Allah ubangiji ya fallasa waɗannan to sai ce to waɗannan masu wannan shirye-shiryen nan na ƙarya da hanzarin nan na ƙarya ku daina magana da su to ibn abbas yace da wannan ayar aka yi amfani aka daina magana da su shi kenan aka ce to a kyale su don haka in an gansu in sun zo kawai sai a kawo da kai in sun zo sun yi sallama ba za a musu magana ba in suna waje ba a zuwa wajen in ana waje in sun zo sai a tashi saboda a ƙara takura musu a to inna hum rijis wa ma wahum jahannam jaza'an bima kanu yaktubun akwai hadisin da ake riwaya yadda akwai irsali a cikin sa ana cewa dan jahannama guda daya dan da aka mutumin da aka sa a cikin wutar jahannama manzo Allah ce masallacin nan da a ce za a kai mutum dubu ɗari ko sama da haka ya to alfin au yazidun haka ya faɗa a lafazin hadisin yace wannan dan jahannaman yayi huci ya ce to da duk wanda yake cikin masallacin sai ya kone saboda hucinsa ka ji ba akwai ruwa da take cewa ce idan da tartsatsi daya na wuta zai sauka a mashrik mahudan rana ya ce to da abin da yake magrib sai ya kone tartsatsi daya na wuta zai iya in ya sauka a duniya zai iya kona ta baki daya wutar can wannan kai saboda haka to ka san ko wutar jahannama ba wajen wasa bane to sai aka ce maka ga waɗansu waɗannan ƴan jahannama ne ku kau da kai daga barin su a to me yasa za a zauna tare da su so aka in su zo wajen sai a tashi innahum rijs wa ma wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna يعرفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يعرفون لكم suna rantsuwa gare ku na gaya maka rantsuwa tana daga cikin alama ta munafiki haka ne zai ta rantsuwa amma rantsuwan nan ba dan wai zai cika ba shi tsawa malamai suka ce to ai ya kamata a bambanta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ayatul munafiqi salat idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumin khan akwai akwai a wani riwaya da yazo na guda hudu awa khasla khasla ne guda hudu na munafurci wanda duk yake da ɗaya daga cikinsu yana da ɗaya daga cikin munafurci to sai ya ƙara da wa'iza khasama fajar akwai kuma wa'iza ahada gadar maimakon wa'iza wa'ada akhlaq to wanda sai sai zama haka suke wannan din su to tunda haka dai kaga rantsuwa a wajen su ba wani abu bane duk in sun yi rantsuwa Allah zai ce ƙarya suke yi idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah innaka la kaga sun yi rantsuwa la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa haka suka ce suna cikin ku Allah ya ce ba sa cikin ku ya rifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun san wajen a gaba yace wala yahlifunna in aradna illa alhusna wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah yana cewa ƙarya suke yi ƙarya suke yi dan haka rantsuwar su kawai tana dan tana amfani ne kawai da aikin banza to yahlifunna lakum litarzaw ankum suna rantsuwa gare ku dan ku yadda da su fa in tarzaw anhum idan kuka yadda da su fa inna Allah shi kuma Allah la yarda anil qaumil fasiqin Allah baya yarda da mutanen da suka zama fasikai nan ma aka ce fihi wad'u zahiri mawdi' al mutmar saboda haka takdiri fa in tarzaw anhum fa inna Allah la yarda anhum saboda haka amma sai bayyana ibarar ya fito da ita filla filla ya nuna muku fasikai ne fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin Allah baya yadda da mutanen nan masu masu fasikanci kuma nan Allah ya gaya mana irin wannan ayar a baya yake cewa ya jifuna billahi da kulli yurdukum wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin suna yi muku rantsuwa da Allah dan su yardar da ku ku ji kun gamsu da abin da suke faɗa amma Allah da manzon Allah su suka fi cancanta a nemi yardar su idan da su masu imani ne to yanzu kuma ya nifuna lakum litarzaw anhum suna rantsuwa gare ku dan ku yadda da su fa in tarzaw anhum in kun yadda da su din fa inna Allah to shi Allah la yarda baya yarda anil qaumil fasiqina a bisa mutanen da suka zama fasikai waɗannan kuma fasikai ne kenan anan kamar ka ce kamar yadda aka riwaya da Ibn Abbas yake cewa to ai yarda duk idan ba ta Allah ba ce ta zama aikin banza shi ko mai imani duk wani abin da Allah bai yarda da shi ba to bai kamata shi ya yarda da wannan abin ba to sai suka manta da neman yardar Allah da manzon Allah sai suka buge suna neman yardar abin halitta su ne ku to saboda haka wai suna so ku yarda da su to in ma sun kun yarda da su din ku to shi Allah bai yarda da su ba saboda haka yardar ku da su ta zama aikin banza tunda Allah bai yarda da su ba saboda haka fa in tarzu'anu fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin Allah baya yarda da mutanen da suka zama fasikai su ko waɗannan mutanen fasikai ne to waɗannan duk ayoyin nan baki ɗaya in ka kalla zaka ga duk ma'anar duk ɗaya maganar tana komawa a baya yasa zaka ji tafsirin babu riwayoyi masu yawa a kansu domin already an riga duk an faɗe su a baya saboda haka shi yasa sai kawai kaga kaga ana ta ƙara maimaitawa ne akan dai a nuna maka cewa munafukan nan fa Allah ubangiji sai ya musu tille a suratul tauba sannan ya gane su sai ya musu zindir ba za a ƙara ganin kuma wani abu nasu ba to Allah ya ƙara kiyaye mu da su na'am
Allahu akbar wa akbar
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الأعراب لا ربا ونن قوي أشد كفرا سوسك في سنن كافرت ونفاقا سوسك في آبر منافرت wa ajdaru su suka fi cancanta daga Allah ya alamu hudu da ma'anzalallahu ala rasulihi su kasa sanin iyakokin da Allah ya saukar akan manzansa saboda sun yi nesa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da Allah subhanahu wata'ala ya tafi ya ce to ko da tafiya za a yaki da ya faɗaitar akan a fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen surar ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa kaga ya faɗi maganganu akan cewa fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lada ne a duk motsin da dan adam zai yi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلف هذا من الأعراب سنزو من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليد ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Allah Ubangiji da ya faɗi cewa kar a ce manzan Allah ya fita kun zauna. tudu da gangare da za ku yi lada ake ba ku yunwa in kun ji haka kisirwa in kun ji lada ce kai ko kwari kuka bi lada ne ko kaya kuka taka lada ne in faki ko min kankantar sa lada ne duk ana rubuta muku yace to amma kar ku ji mun kwadaitar akan a fita manzon Allah ya ce a fita kuma waɗansu duk a watse a tafi yaƙi a bar manzon Allah wa ma kana al-mu'min alladhi yanfiru kaffa falau kana farmin kulli firqatin minhum fa'ifatun liyatafaqahu fi din wasu zauna tare da manzon Allah wal yunziru qawmahum idza raja'u ilayhim su yi wa mutanen su gargadi in sun dawo zuwa gare su Allah ya zaruna ko sa fadaku su tsawatu daga abin da Allah yake tsawatarwa a kansa saboda haka a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da wani lokaci so ake yi mutane su zama suna tare da shi domin za su dauki wannan din addini zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwarsa kan baki ɗayanta ilimi ce saboda haka da ya bude baki yayi magana ko da baka fahimci me yake maganar ba a kanta kaga yanda ake yi wa baki idan ana magana sallallahu alaihi wasallam saboda wannan ma a kan ruwa ma ba manzo Allah sai ya nuna yanda ake ba cin abinci ya nuna yanda ake yi tafiya manzo Allah ya nuna yanda ake in za a shiga ban daki ya nuna yanda ake yi in za a fito ya nuna yanda za a yi in za a kwanta ya nuna da tsagin da za a tashi in an mike ya ce ga abin da za a faɗa in an yi alwala an shiga masallaci in za a shiga masallaci ga abin da ake cewa in za in an shiga ga abin da ake yi in an gama ga yanda ake yi in za a fita ga yanda za in zaka fita daga gidanka ga yanda zaka ce in iska ta taso ga yanda zaka ce in zaka ci abinci ga abin da zaka ce in ka sha nono ga yanda zaka ce in ka gama cin abinci ga yanda zaka yi in zaka sa tufafi ga abin da zaka yi in zaka cire ga yanda haba komai ba motsin sa duka karatu ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka zama ma zaka ga ya ake zaman duk motsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi ne to kar ku bari a watsa wannan ilimin ba a yi shi tare da ku ba to saboda haka Allah subhanahu wataala a nan wajen sai ta to ai kun ga neman yarda ce ake yi akai dan haka ko menene za a yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji yana so ya zamanto masu imani suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane lokaci to larabawan kauye da suka zama sun yi nisa da manzon Allah to sai Allah subhanahu wataala ya ce musu ashaddu kufran sun fi tsananin kafirci wani faƙan wato in ka samu kafirai duk kafirai ne amma kafiran larabawan ƙauye sun fi kafirci munafukai duk munafukai ne amma munafukan larabawan ƙauye sun fi munafurci wanda bai san abu ba kowa ne ne bai sani ba amma waɗanda ba sani ba daga cikin larabawan ƙauye to ya fi kiwo wa ajdaru Allah ya alamu hudu da ma anzalallahu ala rasuli wallahu alimun hakim al'arab dole sai ka ce musu larabawan ƙauye don haka idan zaka tambayi zaka ce mutum ɗaya daga cikin sai ka ce a arabi a arabiyun haka ake cewa a arabiyun yayin da balarabe saboda haka akwai wani tsakanin al'arabu da kuma al'arabu idan balarabe kawai zaka ce sai ka ce arabiyun idan balaraben ƙauye zaka ce sai ka ce a arabiyun saboda haka kowane a arabiyi arabiyi ne amma ba kowane arabiyi bane yake a arabiyi ke hoto wannan shine bambancin so kowane arabiyi kowane a arabiyi arabiyi ne amma ba kowane arabiyi bane yake a arabiyi so amma karka ji Allah subhanahu wataala anan wajen ya faɗe su wa min al-arabi man yattakhidhu ma yanfiqu makraman wa yatarabbasu bikum abdikum ad-dawa'ir alaihim da'iratu as-saw amma sai to min al-arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir karka ce malaraban kawai laraban kawai dan sun samu sun zama mutanen banza a'a akwai mutanen kirki a cikin su in akwai ma wani abu da sahabbai suke samu ana zuwa mali yake cewa har murna nake idan na ga larabawan kawai za su saboda za mu kwashi ilimi a kyauta ilimi za a fata a kyauta za a fata a kyauta saboda babu abin da ba sa iya tambayar manzon Allah mu haiba da farjini da ganin kimar manzon Allah sai su hada mu mu tambaye shi yanzu wannan karatun da aka samu lokacin da balarabin kauyen ne ya zo ya nemi wata kona a cikin masallacin manzon Allah ya tsuguna ya kama fitsarinsa kawai masallacin Madina ba ya je kawai ya nemi wani waje kawai ya tsuguna ya kama fitsari aka tashi za a zabure shi maza na ce a ku dakata ku dakata ku bacci ku bacci ya gama sai da ya gama sai maza na ce a nemo guga a cika ta da ruwa a zuba a wajen malaman umma hatul kutub na sunna ai suna kawo shi ne a cikin izalatin najasa gusar da najasa sai aka ɗebo ruwa aka zuba a wajen aka kwarara kaga anan wannan karatun na yadda ake wa najasa da an kore shi ya tafi da ba za a samu ba sannan yanzu za a nuna mara yadda ake tsarki da ya ruga da gudu ba zai sanya ake tsarki ba ko kuma rannan shekaran jiya ne ko jiya nake gaya mana manzo Allah a hadisin nan Abdullah bin Abbas na manzo Allah ya zo wucewa ya ji ana azabtar da waɗansu mutane su biyu a kaburburan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutane ana musu azaba ne amma ba ana musu azaba saboda wani abu ba mai yawa ɗayan saboda bawali ne ɗayan kuma saboda annabi manci wanda manzo Allah ya ciro wani reshen ko ganyen wata itaciya ya sa a ciki suka ce saboda mai sai a watakila wannan abun ya zama yana sassautawa a gare su muddin abun bai zama ya bushe ba wanda wannan ma ana kawo shi a cikin dala'ilin nubuwa dalilan annabta to kaga anan wannan mutumin sai ya zauna akwai balarabin kauyen da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo yake ce bayan an gama abin da zai yi ya ce Allahumma gfirli wa li Muhammadin wa la takfir li ahadin ma'ana Allah kai mana gafara da ni da Annabi Muhammadu amma duk sauran jama'a karka wa kowa gafara ya juya zai tafi manzo Allah ya ce masa ya ka zo zauna ya ce ya haza laqad hajjarta ala Allah wasi'at ka taƙaita abu mai yalwa Allah cewa wa rahmati wasi'at kulli shay'in eh cewa ake da bigfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat haka ake cewa amma ka taƙaita wannan abu a wajen Allah sai sai oke to ai shikenan to Allah ya mana gafara da duk jama'a iyakar gaskiyar sa kenan akwai balarabin kauyen da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nesa ya rika cewa eh Muhammad Muhammad kai maza Allah kake wannan abu yace ina ruwan ku ku kyale ni maza Allah ce eh gani gani ya aka yi yace albaru yuhibbu qauman wani mutum da yake son mutane amma baya cikin su yace yana son su ko yace shi to almaru ma mana habba mutum yana tare da wanda yake so in nake ba mana ahbabta kana tare da wanda kake so ana zai to har murna muke yin su za a su kidi kiyaye tambayoyi a ta zuba ilimi muku mu ta fasa akan inda muna zaune daga shi daga musa shi ba za mu iya wannan tambayar ba ina ce sahaba annabi suka sukan kasa yin magana manzo Allah sallallahu inna ali bin abi talib yana cewa kuntu rajulan mazza'an mutum ne ni mai yawan yin mazi amma ina jin kunyar na je na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da na umarci al-miqdad wani abokinsa al-Miqdad bin al-Aswad din nan Faris da Rasulullah yace shi je tambaya mun manzo Allah yace a hukuncin sa hukuncin bawali ne ba zan iya tambaya ba suna nan da yawa ba sa iya tambayar manzo Allah wani abu saboda haiba da kwarjini ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake zama tare da su wani mutum daga cikin irin su matashi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah ina so ka min izini na yin zina na je na rika yin zina mutane aka tashi kai baka da hankali maza Allah zaka zauki sai a ku kyale shi zo mana ya zo zauna zauna ya ce zinan nan da kake so ka yi kana so a yi da mamarka to ce a ba na so ya ce ai wacce za ka yi da ita mamar wani ce ya ce kana so a yi da yarka ya ce a'a to kana so a yi da kanwarka ya ce a'a ya ce to ai wacce za ka yi zinan da ita ko dai mamar wani ko yar wani ko kanwar wani ko yayar wani a wannan tsakanin jiki ya ce a ba na so sannan sai maza Allah ya ce masa to matso ya matso maza Allah ya ɗora hannu ya masa addu'a ya ce Allah ka tsarkake da zuciyarsa Allahumma tsarhir tafhir kalba Allah ka tsarkake zuciyarsa sannan kuma ka nisa da shi daga daga shaidan sannan ka gafarta zunubinsa shi ke nan kawai ta da wannan kara basar ina za a same ta inda ba dan ya zo to haka suke yi da karkaji wannan abun kai magana a kai a tirmidhi yana ruwaya a cikin shama'il shama'il annabawiyya a shama'il annabawiyya shama'il mustafa sallallahu alaihi wasallam ana masa sunaye da yawa na na imam tirmidhi da isnadin sa zuwa ga Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cewa akwai wani mutum wanda yake zuwa daga kauye wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda abin da yasa na tsaya muna faɗar wannan abin saboda da farkon al'arabu ashaddu kufran wani fakan dinan dan kar mu tashi da tunanin cewa ai an ce ai kafirai ne masu muna a'a wa min al'arabi man yu'minu billahi kuma kaga karatu mu ba zai je gare ta ba to shi samu kawo wannan riwayoyin dan ya zama tafiya tare da wannan dan karatun gobe in an tashi shikenan to dama Allah ya wanke su yanzu na wanke su ne kar ka dauka dukkanin su mutanen banza ne wa min al'arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Anas bin Malik yake cewa wannan mutumin mutumin kauye ne ana ce masa zahir in ya tashi zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya debo manzo Allah kayayyakin da ake samu na kauye wanda ba a samu su a cikin birni shi kuma idan ya zo kafin ya zo manzo Allah zai sa a tattara masa har in ya ga wani abu sai ce wannan abun in an tafi rabawa a ajiye wa zahir zai zo shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zahirun badiyatuna wa nahnu hadiruhu yace zahir shine kauyen mu mu kuma shine mu ne marayarsa saboda haka zai zo mana da kayan kauye mu kuma mu bashi kayan maraya kayan birni ya tafi da su haka suke yi tare da manzo Allah Anas kuma ne yace manzo Allah yana son sa wata rana yana ta tsaye da sayarwarsa a cikin garin Madina kafin ya koma sai manzo Allah ya zo ta bayansa kawai sai ya haka ya rungume shi mazala ya rungume mutumin zahir din yana cewa waye anan waye anan sake ni sake ni yana waiwa waye ga mazala sai kara liƙe jikinsa yana manna jikinsa a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rikace man yashtari minni hadha al-abd wa zai zo ya sai wannan bawan a wajena wa ka shi kuma wa kana rajulan damiman mutum ne wanda aka nassin hadisin haka yake bada rajulan damiman mutum ne mai wato wanda yake da muni kwarai da gaske wa zai zo ya sai wannan bawan a wajena sai ce haba ya rasulullah ya ce idan la tajiduni kasida da ka same ni ko babu riba sai ce la innaka ghalin inda Allah yace wallahi kai mai tsadar gaske ne a wajen Allah haka manzo Allah ya gaya masa balarabin kauye ne haka to amma dai kuma dai har wa yau akwai riwayoyi da yawa waɗanda suke nuna cewa kuma jafa'in yana farawa ne daga nan akwai riwayar ibnu abbas da yake cewa a man bada jafa wanda ya zama duk wanda ya zama ya zauna a kawai zaka ga yana da wannan jafa'i din saboda kaushin zuciya ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala baya aiko su illa rijalun yuhi ilayhim min ahli alqura haka Allah yake faɗa annabawan su duk ɗan birni ne because idan aka aiko ɗan ƙauye sai an yi treating wannan ƙauyencin sannan tukuna a kai shi zuwa ga musu wanda zai kira mutanen birni akwai wannan element din dole sai an yi kokari an cire shi daga shi shi yasa to gwara aiko ɗan birnin ba dan ba mutanen kirki a ƙauye ba amma dai wanda zai kira kam to sai a nan ne za wannan din sa kai to su waɗannan al'arab nan in ka samu kafirai a cikin kafircin su ya fi kafirai ya fi ordinary kafirai ta'ala ya za mu zauna a za mu tsaya a nan wajen da insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu za mu karasa labarin mutanen ƙauyen nan kamu yanzu kuma mun shigo cikin su insha Allah alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya law hukuncin sa hukuncin jinin biki azumin ta lafiya lau yake shi kenan kuma sai dai a ajiye gobe kar a yi شين إن شاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تهب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تهب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تهب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومكاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله